فأمرهم النبي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء إلا الإبقاء عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما yace manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun iso makka faqalu mushrikuna sai mushrikai suka ce innahu yaqdumu alaikum qaumun qad wahalatkum thumma yasriba wasu mutane ne wasu mutane za su zo muku ko sun zo muku wanda zazzabin madina ya raunana su ba su da ƙarfi ba za su yi yin koro ba za su yi mara ba za su yi hajji ba a nan yake innahu ya dumu alaikum ma'ana tun kafin sun su zo su zo makka mutanen makka saboda ingilanci tun gabanin su zo suke yada wannan magana shi yasa ya kawo da fili mutari ha'un din ya inna ko kuma dalilin sha'ani dalilin sha'ani amma yadda zai zo ya kasance muku lamarin yadda zai kasance muku wasu mutane ne waɗanda za su zo muku zazzabin madina ta raunana su ya raunana su فأمر ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجل الأشواط الثلاثة دن من زوي نونا مثل سنة نن لدركوش سي أمرشي ذهبا دا في كثيا في طوافي دا جاي نتي دا نبي نأكل دا ثوري ثوري شين أكشي ورمر shi ne ramal kenan an yargobi babin ta shi ne babin nasara ramala yargobi ramala yargobi saboda haka ne ya zama to mutaaddi ya zama an yargobi a shiwa da salata saboda babin sharu ma ya kurumu ko fa'ula ya kudu yana zuwa lafi wa an yamsu ma bainar rukunaini tsakanin rukuni guda biyu shine arra'a rukunin yamani da kuma rukun na abin nan sai rukunai guda biyu cikin guda biyu tsakanin rukunin yamani da kuma wajen hajar da aswad to sai su dinga tafiya a wannan tsakanin normal normal tafiya shi ne ma'ana almashi kenan tafiya da normal wanda aka saba ana yi shi ne almashi saboda tafiya a larabci yana da kowane irin nau'in tafiya yana da suna akwai almashi akwai alzahabu akwai alramaru akwai al'anabu akwai annasu kowane irin akwai alharbu ko alfarru kowane irin nauyin tafiya in ka ɗan ƙara yana da suna ka ɗan ƙara saurin yana da suna saboda larabci duk da kalmomin su ne su da shi ne ya ce a rukunan guda biyu tsakanin rukunan nan guda biyu sai su dinga tafiya noman tafiya da aka saba ولم يمنع ولم يمنعهم أن يرغبوا الأشواق كلها يسوع بيهنا سوء bai hana su yi tafiya na sauri-sauri a dukkan zagayen ba a dukkan zagayen ba illan ibuka a alaihim sai a tausaya musu ko sauƙaƙa musu ma'ana ba don kare takura su ba zai iya cewa a dukkan zagayen bakon zagayen bakon yi wannan tafiya sauri sauri shi ne wanda har yau ne da lokacin na idan za ka yi tawafi tawafin kudu a tawafin kudu ne to ana so a wannan tsakanin bainar da su nan ne din sai ka dinga tafiya sauri sauri sauri haka in ka zo wajen a kewaye na farko da ne sai ka dinga sauri sauri da musulman sannan wannan sunna ne zagaye na uku sannan kuma sauran zagayar kuma a tsawafu da kujeri in kana so za su yi shi a matsayin istihadi saboda shi mai ɗin a bai hana su yi a sauran zagayar da kudin ba illa saboda ya sauƙaƙa musu ne kan ya kuntata musu ne da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana saboda shafaka kamar yadda akwai ususi da yawa irin wannan to za a dauke shi a mustahabi ne za ka iya yin ta in kai kana so kamar irin su kiya mustahari irin su asuwaki bayan duk lokacin da kai alwala ko duk lokacin da za ka yi sallah ire-iren su suna nan za ka iya yin su kai a matsayin mustahabi البقاء في الترفيق وطوق والرفق والشفقة إرادة حكما نصب للجماعة ولم يمنعهم ولم ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء إلا الإبقاء عليهم هذا الجماعة إن دعياتي أن يرملا ya cire wautan da shi ne zai zamanto lam yamna'hum illa al-ibqa'u illa al-ibqa'u sai zamanto ibqa'u din asalin safa'ili ne na yamna'hum walam yamna'u kaman asalin yamna'hum ibqa'u ne sai aka sa hasr a shi aka ce lam yamna'hum illa al-ibqa'u amma da yake walam yamna'hum an yarmudu al'ashwafa kullaha to zai zamanto illan ibqa'u din da muka yi irani ta kuma illan ibqa'a sai kama yadda wa an wasi da tafafi ta aure masdari na an yarmudu din sai zamanto shi mahalli na su maf'ul ne shi sannan al-ibqa'u din sai zamanto fa'ili kenan takdirin sa wa lam yamna'ahum ramala أقول ولم يمنعهم رمل الأشواط كلها إلا الإبقاء سيدا من توهدا yana da wannan wajibi al-imam suyuti ya yi wani littafi na irabin hadisai masu shikari wanda ya wata da irabin da za ka fahimce shi ba mutumi ne littafi na jirgin saboda ba shi ka samu littafi ne irabin hadisi ba shi ne kamar hadisin إن بما إن بما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي فاسمع مع السلطة وأن باقور من دنيا نعبد دنيا نعراج من نعبد وإن الألفين كذا كترنجا إذا بقى كذا بوجي وإراج ثلاث إراج إذن الله إذن الله أكثر من شارع بمثل إراج نامن تسلم الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستسلم يستسلم الركن بمهجر daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tawafi a hajji na bankwana za ka ce hajja hajja a hajja wada ko hijja wada ana cewa hajja ana cewa an gane ka ni abu na haka ne to an barau ne hadisi hadisi da yago ne hadisi حديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استسلم الركن الأسود أول ما يكف يكف يكف ثلاثة أشواط في جوان شان حديث عبد الله بن عمر يشي ناجم الله صلى الله عليه وسلم إذا يزو مكة إذا aikina ya kudu makka yayin da yake zuwa makka idan taslamar rukun al-aswada idan ya kumbaci rukun al-aswad shine wajen hajar al-aswad kenan ɗaya rukunai guda biyu na wancan da aka faɗa a rukunin yamani da rukunin aswad awwala ma ya kudu shi farkon dawakinsa ya kubu salata ta ashwabi shi ma kabar ɗin tafiya ne shi jam'ar rama yana tafiya sauri-sauri a zagaye uku na farko kamar wancan hadisin da a ya gabata saboda farkon lokacin da za ka fara tawafi inda hali so ake ka zo ka shirbashi a rukun aswad shi ne alhajar aswad yanzu ne da jama'a suke yawa in ka ce dole ne ka yi wannan ma za ka fara tawafi kusan ba za ka yi dawaki ba da to shi ne farkon fara dawaki idan ya yi wannan na farkon fara dawaki ya sumbaci alhajar aswad da shi da nan sai ya fara wani ramadan ya fara idan ya zo tsakanin rukunan guda biyu to a nan ne zai dinga yi ramadan shi ne a yaki shi ne shi kuma shi ne tafiya da sauri-sauri saboda aka dina ɗin zarfu ne sannan ya kuku ɗin shi ne jawabi ne idadin kamar ya ce idan taslamar rukunan aswada awwala ma ya kuku ya kuku idan taslama ya kuku asalin jawabi na ida yana zuwa filin filin filin mazu shi da lamma zai wahala ka sami jawabi ne guda da amma ana kowanne ana ce masa sharfin zai da jazi ka sami shi da iri gudari kamar yadda ya su aka misali falan ma ja falan ma ja a hundun bayyanaji kalu falan ma ja a hundun bayyanaji falan ma ja a humma a rabu kafaru ya ja a nasirullahi ra'aita kaga ra'aita kalu kafaru duk irin hadu ne ja da damma yana zuwa wani lokaci misali ma in ma ya tuzu din ma ne masdariya idan ta sulamar rukunan aswada awwala fawatihi awwala fawatihi wa ma wasilat fi ta'awil al-masdari fi mahall jarri mudaf ilayhi فتبين أول طاواتي طاواتي wancan duniya don kuma shi ma zarfi ne kamar da aka bayyana عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي حجة الوداع مع مدرسة فتح الحاء حج حجا حجة أو بكسر الحاء حجة كمان ذاك كرمتها ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت رواية حرب عن عاصم على بئير أكن راكنسا يستسلم آه آه يستسلم الركن بالمهجن manzo yana tawafi a annabi sallallahu yana tawafi a hajjin ban kwana akan taguwar sarakuninsa yastaqbilu wannan jumlan hal ne na fa'il idafa lokacin da yake tawafi yana sumbatan arbukuna yana nufin arbukun al-aqwa da kamar yadda yazo a wancan riwaya jimijan da fajiri jimi da su shi ne tangayen da saman ka a ƙarfe tangaye amma saman an kurka shi a fajiri can a cikin sai ya miƙa sandan sai in ya taba hajjar aswad din sai ya sumba shi wannan hali ne misali farko sai samu ne ka sumbata da bakin ka in shi ko da yawa jama'a su ko yawa to shi ne za ka miƙa sandanka in ya taba sai ka sumba shi da ya taba in wannan kuma ya gagara shi ma kawai in ka zo daidai wajen sai ka yi ishara da hannunka amma ba za ka kinta su hannun ba in abin da ka nuna da shi din ya taba hajar lafiya da za ka su fata in bai taba ba ba za ka su fata wannan shi ne shi ne abin da kuke shi ba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم يستلم من البيت haka sauran ma wancan kalama wannan ya sani yace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbata min albayti daga dakin ka'aba ba billa rukun rukunayn rukunayn yamaniyayn yace bana ban taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallama yana sumbata wani du a dakin ka'aba ba banda rukunai guda biyu jamaniyoyi kamar yadda ya gabata jamani a nan ya yi tasmiya duk tasmiya su tagiri shi ake shi muka abu dai sunan su daban-daban da yi tasmiya da sunan ɗaya da gusu kamar da ake cewa a mawani uwa da uba kowa ne jami uwa da uba to asalin tasmiyar an yi shi da sunan abu saboda rinjayar da ubadu haka ne misali ka ce a shamsani tana nufin rana da farin wata ko alkamarani kai ta sinyan da sama kuma haka malaman kuku da suke cewa al-kudurani suna nufin zar da lafa ko al-asha al-isha'ani suna nufin isha da kuduruba saboda rinjayar da ɗaya daga shi shi ne arrukunin al-yamani da kuma arrukunin sharfi wanda arrukunin sharfi din wanne a nan ne wato hajjar asiri shi ne wanda suke bangaren kudu ɗayan kamar yana can can ɗayan kuma kamar yana haka suke shi yasa idan kana da wasu haka in ka zo tsakanin nan da nan to shi ne za ka za ku yi wannan saba ko wannan rama da ke nan haƙi sun ba ta kuma wannan kusurwar da wannan kusurwar su ne za ku sun ba su ban da wannan da wani shi ne a abin wanda yake a nan gefen da kuma wanda yake nan gefen an abi an abi jamrata eh, ku duba wata nuska sun sa abi hafsata Eh, ku duba wata nuska abi hafsata wannan ya ɗaya daga cikin abin da ya kamata wato abin da zan tarjama ba dukkan abin da ka gani a littafi za ka yi tafiye da ba taklidi na wallafa ya janyo matsaloli da yawa a aiki shi ta ake so a duk lokacin da za ka yi a abin da komawa zuwa ga usuli domin ka tabbatar da yanzu littattafai da yawa za ka zo kana karantawa da ke ana representi mutum malami zai iya ɗaukar wani magana na wani malami ya rubuta to idan ya kasance maganar da ya ɗauko ɗin ko kalmar da ya ɗauko kuskure ne to malamai su su dinga maka biya wani ko ka duba littattafai kamar guda goma duk abin da ya biyo asali taba'a na asalin wanda ya faɗi a ciki wannan ya ɗauka a wajensa wannan ya ɗauka a wannan ya ɗauka a wajensa shi ne wannan shi ne nasir bin bin imran al-sabi'an nasir bin imran al-sabi'an ga tarjamansa tarjama na dubu bakwai da ɗari ɗaya da arba'in da takwas cikin tasirin zahabi ya ce nasir bin imran bin isam a duba'i idan min mu'jama duba wa fasihi wahar shi a duba'i kenan ba da ha muhimmala bayan sa kuma ya ce muhimmala yana nufin ainihin malar kudu shi ne a duba'i sai ya ce abu jamrata jini duniyar sa a hutun mata kaga a nan a waje na ban san wajen ku ba an sa ana bi hamzata a musta sun san hamzata da jamrata abin da ya bambanta su dugo ne kawai a jamrata ta cire dugo shi ne zai ba ka hamzata wannan shi kuke cewa tarjihi kana karanta ibn mustada ibn bujad in sun ce tarjihi ko suna nufin wannan abin da akwai da ka cire ɗan ko abu marar da ka sa ɗan in an ce ta harifi kuma canja wasali kamar sunan rawu abida ne sai ka ka karanta shi ubaida ko kabir ne ka karanta shi ubaida wannan shi ake ce mishi ta harifi to kaga shi yar da gare ce ma abu jamrata bin jini da jini ne al-basri ne basra ne sannan ya ce ma nazilu khurasan mana ya sauka khurasan ya gwagwaci khurasan ya zauna a khurasan khurasan sun shi ne yankin afghanistan a yau a yau a mafcin da yankin gaba da ana su shi khurasan khurasan suna makwabtaka da indiya da kuma fi a wancan mafin duniya na da indiya da ke suke makwabtaka area wato afghanistan kenan da kewaye har zuwa wajen su rasha din duka su ceceniya su koka na duk ariyan wato kurasan da mafi da mashuhurin da duniyarsu ya ce ya fi shahara da duniyarsa an fi saninsa da abu jamra fiye da fiye da sunansa na turbi imra ina mashuhurin da duniyarsu dukkan sabukin wace shi suka musaffin ma'anan wannan shi ne minin salisa yana gabata na uku saboda mun karanta a mukaddiminsa ya ce tabata na farko sahaba ne wanda shi ba a maganin ta'abiri da tajiriji a kan tabata na biyu a tabata na tabata na biyu kuma su ne wanda ake musu tafsiri a tafsiri a ce ausa da misali ausa ausa kunna sabata na uku kuma yace wanda ake maimaice lafazin ta'azimi a kansu ko a ce sifatun sifatun ko a ce adilin hafizun ko a ce sifatun sabutun ko ko sifatun zabi'un ko abin da ya yi kama da wannan shi yasa yace min sada min salisa ma ta sana ta 28 ya rasu shekara na ashirin da takwas yana nufin ba'a da duniya ba'a da duniya bayan hijira shekara ɗari da ɗari da ashirin da takwas ne ya rasu raga wannan shi ne tarjamansa kuma ya sami shirin na ayu ma'ana alkutu da sita sun rawaito mishi da hadisi saboda haka wanda a wajensa abu hamzata ne kamar nuska waje na sai ya gyara wannan shi ne fa'idan karanta karatu عن أبي جمرة نصر بن امرأة الزبعي الزبعي بعد دبعي بعد دبعي كما عند حافظ يمن دبعيسا قال يتي سألت ابن عباس عن المتعة نا تنبي عبد الله بن عباس متعة yana nufin mutu'a mutu'a na hajji shi ne hajji kamar tu'i kenan fa amara ni biya sai ce mu ta je ta yi saboda lokacin jahiliya ba a yin ta mutu saboda suna ganin ta yaya kwanan nan take fil take cikin halal tana mu'amala da iyalin kamatanta sannan a ce kawai gobe za ka ɗau irani ta ce kawai ka je ta yi aiki a jahiliya ba ka yi da cuta da wannan ba shi ne ce wasu alkuhu a nilhaji sun ce to ta san idan mutum zai yi ta mutu sai ya yi hadaya aiki to shi da ya tambaye shi hadaya aiki kala fiye sai ya ce min jazurin rakuni au bakwatun ko sa au shatin ko akuya an akuya au shirkun fidalu au shirkun fidalu ma'ana haduwa a yanka daya misali mu goma mu yanka sa ko mu yanka rakuni amma a yankan ne muka ba hada kuɗi muka yi muka saya ba shi ne da aushir kuɗi da ne misali ina da hali in ta mutu yi tare da ku ba ku da kuɗin da za ku yi na sai na ce bari in kira mana da kuɗi kawai ba wanda na karɓi ko siti a wajen sa na biyu da kuɗi na yanka ma shi kan na yin wanda shi ya ce aushir kuɗi da ne kala sai yace wa kana unasan karihuha yace akwai wasu mutane wanda hankali su koka ba sun ji abin da abin da ne saboda mutum ne ya zo umar ya a garin su ya zo ya yi umara in ya tafi da iyalin sama suna tare ko ya suna da sai aka ce yau na tarmiya ranar takwas da watan da sai ya ɗauki ibrahim na aiki mace kawai sai ya fita a gani wataƙila a ranar ma kafin ya ɗauki irani ya san shi ya duka da shi ne ba ta so sai ce ya lura ya ce wasu mutane wata anna unaka na ga alamu kamar wasu mutane kai ha ba su dai magana ba na ga kamar suna ga abin da ne duka abin jikin shi ne ganintu sai mai bacci ko fanamtu saboda shi yana da baji uku ne akwai nama ya namu akwai nama ya nuni akwai nama ya nuni wasu na cewa nama ya nuni duka ce wato rabi'a ba shi ka amfani da ita ba in akwai wannan din to za ka ce nini nama ya nuni nuni kamar da za ka ce ba a ya nuni in akwai ɗayan kuma nama ya namu ya zo babin fasaha ne asalin sa nawama yanwamu nawama yanwamu idali ya shiga sai aka mai da shi nama ya namu shi kuma nama ya nunu kuma to shi kuma asalin sa nawama yanwunu daga babin fasaha ya shiga kenan za ka iya cewa nan nim daidai da babin da ka ɗauko shi amma an ji amfani da nama ya nama ya fi shahara don za ka ce man sannan sai mun bacci fara'aitu fil manami sai mun gani a mafarki ta anna insanin munadi kamar wani mutum yana kira yana kira da ƙarfi ina ji hajjun mabrur hajjun mabrur hajjun mabrur ne yana kira wa mut'atun mutaqabbala ma'ana mut'an da yayi ta mutu inda yayi ta mutu ne karfafe fa atai ibn abbas sai na je kuma abdullahi bin abbas fa hadathu sai na ga mata mafarkin da nayi fa qala allahu akbar wannan kalima ta girmamawa nan na ban mamaki sai ce sunnatu abul qasim ya tabbata tamattu idin sunna ce ta manzan Allah ruku ya sadika ruku ya sadiha wannan mafarkin ta tabbatar wannan sunnatu abul qasim din mubtada ne da kabarin mahazu yana ɗaya daga cikin azrabi shi ne mubtada shi ne in kana so ka fahama ka fahama abu ka kuruta abu a nan bai ce hajihi ko ya ce al-mut'atu sunnatu abul qasim da kawai yace sunnatu abul qasim yace haka wannan zai kara dawo ma da maganar da muka yi na kwanan baya na musulmanci iya mafarki wanda wasu suke ijimajin sa mafarki na da muhimmanci suke in sun samu ne duk mafarkin da kai da kuma su ka dauke shi haka kawai ka bar shi kawai ya bi iska kawai ya shiga kamar da mun bayani sosai daga baya sannan kuma wannan zai nuna maka kenan wani lokaci wani lokaci a kan wasu matsaloli na shari'a asalin mafarki ba mafdar tashiri ba ne baya ɗaya daga cikin matsalir na tashiri wanda da shi za ka kafa hujja ko za ka kafa dalili ko za ka halarta abu ko ka haramta abu baya daga cikin masajiru ta shiri amma wani lokaci abin da yake shari'a ne guda biyu wannan ma akwai wannan ma akwai wanne ne yake ja'iji ne ba ja'iji ba ne to da mafarki ana samun nasi ana samun ruwa kamar yadda wannan ruwa ya yake nuna sannan wani abu muhimmi da da yawa masu karatu da sani ba ana tasiri da tadbibi a mafarki wannan muhimmi ne gaya imamu muslim ya kawo daga riwaya ta aban da aban da abin nan da hamza hamza tu zayyat hamza zayyat din sai kun shine hamza ɗaya daga cikin alƙur'ani sab'a wa hamza tu min dunyar tsari fa adahu amala sawati wa al-hamza ta wannan hamza da shine ya ce ya rawaito hadisi na aban shi da waɗe abokinsa shi ne sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana mishi arzikin hadisan wajen dubu biyar da yan kai wannan hadisin ba manzan Allah zai ce ba ni na ba ba wannan ba ba hadisi na ba wannan ba ba hadisi na ba yace bai bar mun hadisai ba hadisan da ya bar mun bai wuce hadisai biyar ko shida ba ya ce hadisan sa wannan zai nuna maka bayan Allah waliyai suna tantance hadisi suna tafi aiki ko tafsiri ta hanyar abuya sadiqa da abuya saliha domin haka ne idan ka ga wani hadisi da yi sufaye sun yi riko da shi kyautan a gani da su a wajen su tafi sun samu tabbacin don Allah lalle ya faɗi wannan magana ko lalle ya aikata wannan ta hanyar ne ta hanyar kashe shi ta hanyar kashe shi amma hadisin kun fi kanzan lam qura sunna wa khalaqtu khalqa wa ta'arraftu wannan hadisi abin shi ta yi ta gani imam suyuti ya kasance farko farko da zurfi a harkar tasawuf ba yana inkari ruwan ganin manzon Allah a zafi kuna wata ran ya fita bayan da ne karfar ya fi gabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tambaye shi wasu hadisai to daga bayan wannan kuma akai akai yake ganin manzo Allah har idan wasu hadisai suka rikici a wajen sa yana tambayansa yana tambayansa manzo yana kiran shi ya alimul hadisi alimul hadisi to saboda haka wannan yana cikin wannan layi saboda haka tabbatai ta hanyar mu'amala da mustala kaga wani hadisi da ya hadisi nan wato an rawaito shi da sanadi to ya shahara a gun malamai tabbatai kar ka zo ka dinga faɗin yin maganganu na rashin ladabi da ake gaya wa musulman shi wannan hadisi an buga masa kusa wannan hadisi an maka tafsir ina abin da aka saba da la'alla wani hadisi da kake an buga shi ta malaman hadisi kansu ne suka ce ya hukumu bi sihhati wa da'fi ala zahirihi da qat'i illa ma hawa كتاب مسلم أو سوى منتقد وابن سلام رجع هل هو كشيء cewa a yi wa hadisi hukunci sahihi ne da ifi ala zahiri ana ana duba zahirin mas'aloli na mustalaha ne da wannan ne aka ce sahihi aka ce da ifi ta yi abin da aka ce miki sahihi ne a hakikanin gaskiya ya zama da ifi ko wanda aka ce da ifi ne a hakikanin gaskiya ya zama ko sahihi to ga wannan su malaman hadisin kan su kaga sun sun ba ka wannan ka'ida to saboda haka kai in kana so ka mutunta darajar ta musu sallallahu alaihi wasallam in aka ce na wannan hadisi ne so ne ya faɗa in akwai shi a usuli a gano ba kai mutum ya zai shirya larabci ya ce ma mutum ya faɗi shi ba hadisin akwai shi a usuli usuli ana nufin littattafai nau'i daban-daban waɗanda ake tara hadisan manzon Allah da sanin to hadisin akwai shi a ciki kawai kai aiki da kawai kai aiki da shi ne shi ne kuɗin ka shi ne kullar ka saboda idan ba haka kai ba wani lokaci za ka iya barin hadisin da manzo Allah ya faɗe shi da dogara da ƙaunin wani ko wasu ƙa'idoji za ka yi ka bar hadisin da musallama ya faɗe shi ka duba babu na abin mai alhadis da al-mawdu al-hadis al-mawdu وجميع الضوابط للدور السعودية كانوا في تدريب مباوي وشكين ألفية الأثر للصحة شيء وين أدينا جبشين حديثي ده بقى بيان كريان إذا الله بيتديش بقى معناه حديث موجود موجود يشي حديث الله حكى رد أشياء الرسول شين يكشي وفصل الأخيرة حيث يفقد جوانب mashkura wa musulmi ce a ce hadisi ne jawani mashkura a hadisai suna da abdiha littattafai waɗanda suke tara hadisai kuɗi su ake ce abdiha muna da asuna littattafai waɗanda suke hada hadisai sai ya haida da hadisai in gani sannan muna da almasani muna da alma'ajin kana ji muna da al'ajiza kana ji muna da al'afura kana ji muna da al'usannafa mun gani to muna da nau'o'in littattafai hadisan cewa da ake cewa jawani yace haisu yaqidu aw yaqidu jawani mashkuratu jawani da aka san littattafan hadisi ka a je a nemi hadisi ka cikin su babu wannan zai nuna maka wannan hadisi ne shi yasa muka ce in har hadisin akwai shi a cikin jawabi in akwai hadisi da karka ce ka raina hadisan mun da Allah da kuka ce Allah shi ne a nan ya hankalinsa ya kwanta ya mutu a kan ashe ai aikin hajji ka mutu asa ashe ta karfi an hatta ta zaudin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat ya rasulullah ما شأن الناس حلوا من الأمة ولم تحل أنت من أمتك wannan daga cikin wani hadisi ne mai tsawo hadisi zai zo a nan gaba sai da hafsa radiyallahu ta'ala anha ta ce da mai zamu ta kuma ya mai da Allah ko ne hadisi da aka
an abdullahi bin umar hadisin da aka zalle ni a waje na an hafsa ne an hafsa ta musaf ne suke bambanta a waje na an hafsa ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya rasulullah ما شأن الناس حلوا من الأمرة ولم تحل عنك من أمرتك ya ce yaya mutane lamarin mutane yake yake sun aji igiraninsu da suka gama umara sun cire igiraninsu walam ta hilla an ta fi umarcika sai da ka gama umara ba ka cire igiraninka ba ka yi a ta hannu ba faƙala sai ya ce inni labbattu ra'asi yace nayi wa kaina talbidi an ce talbidi yake laraba suna da gashi mai yawa kun san ba a so a kana cikin irani kana umra ko hajji gashin ka a jiki ne ya fadi to saboda haka suke samun wani abu mai danko kamar kwaro haka in suka cika shi a ruwa ruwan ƙarin su kwanse su shafa wa gashi su gashi ya kame yadda ba zai cikin ce ba zai ba shi ake cewa hattalbi ya ce saboda ni na yi talbidi wa kaina wa kallatu hadi na sa wa hada hadayata wato alama an ce a tafiridi shine ka saka wani abu a wuyan taguwarka a wuyar hadayan wanda zai dinga yin tsara kamar tsohon takalmi ko tsohon kwano ko gwangwani da abin da ya kama da wannan wanda idan wani ya gani zai gane wannan taguwar na hadaya ne ba na kiwo ba ne ba na siyarwa ba ne wannan shi ne ake cewa ake cewa tafilidi akwai ishari akwai tafilidi kowanne yana da nau'o'insa gaba daya za su zo a wancan hadisi mai bayani a kan wannan gaba daya to shi ne ya ce fala usillu saboda haka ba zan yi tahalluli ba hatta an hara sai na yanka ko na soke hadaya na wannan zai nuna ma in ka shigo da hadaya daga hilli zuwa harami to ba zai yiwu ka yi tahalluli ba sai yawon nahari shi ne ranar da ranar abin nan layya ranar da ake yanka hadaya a lokacin sai ta yanka na za ka yi ta hankali mana ya gaya mata sababi dalilin da yasa mutane suka yi ta hankali bayan umara shi kuma bai yi ta hankali ba wannan yana nuna ma duk wani abin da ka gani wato sauran jama'a da yawa sun yi kun mutane ba su yi abin ba ko aka fi haka lalle ka tambayi waɗanda ba su yi abin ba da ne to rashin wannan shi ne yake kawo misali gani a addini in za ka ga abubuwa da yawa misali kamar irin sallah da ake yi da hannu haka da hannu suna kiran shi ta ajibi ta ajibi ka gane sai ka ga a masallaci mutane kamar sun kai da sabu da yawa sai ka ga limamin kansa ma bai yi ba sai ka wani a cikin ai ka tambayi ina ka gani ina ka ga wani a gane to saboda idan ba haka waza dinga shigo da sabbin abubuwa a ajiyu idan ya kawo maka hadisi a sayi bukhari كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجين في الثلاث فإن كان جمعنا في تبقية عمل دعونا إيش يعجين في الثلاث sai ka ce masa a ina ka samo fassarar ya aji shi ne kaɗai waye fasa kuma ba malamin da zai iya fada zai ce ma ya ga shek nasiru dini albani ne cikin sifar salatu da shi ne ya fassara hadisi na haka yake ka kawo wani maganin hadisi wanda ba shi da wanda ya fassara ma ya ajunin nan din kula hannu ne ba zai kawo ba saboda haka ga dictionary na wannan na kalmomin hadisai النهاية النهاية في غريب العجيب yace ya ajini bi salati yace ya tabi bi salati ma'ana manzo idan zai tashi bayan sujada baya dukewa haka kai sai ya dogara hannunsa a kasa yace tashi shi ne ma'anar ya ji ba ya dukula saboda haka ga kwararrun masana kalmomin hadisan manzo Allah har suka rubuta dictionary akan kalmomin da suka zo a hadisan manzo Allah ga yadda suka fassara shi albanin a ina ya gani shi ne duk maganar da nake mu bayani in a harkar karatu ana so kana komawa usulin komai asalin komai domin ka ga kwakwab ya ci abin ne ba kawai ka ga abu a cikin littafi suke mutu ita dalilin ka kawai kawai ka tafi ba a haka za ka inda yin karatu da fikiri za a koya ma karatu ne ba da inganci ba wani ji za ka ce ke magana za ta yi ba haka ba sai kuma malamin ka aka yi koya ma matsalan kuma abin malamin ka ne bai ta tabbuli ya tabbatar da abin haka ne ba haka bane kawai ya koya maka shi da shi ne abubuwan da yake faruwa ta domin har sai da hafta za ta tambayi manzon Allah sabaji me yasa kai da za ka tambayi wani da gudun cikin masallaci ya yi abin da ba a yi a hango ya yi abin da limanin ka baya ya yi baka tambayin shi ba ka bar shi ya fita a gani wata dan lokacin da muna yin tsari a shigawa shi kenan akwai wani masallaci a nan muke yin tsalla kawai limanin masallacin da aka yi tsallan za kawai to sai ya bayyana karatu kuma bayan ya gama karanta sura a raka na karshe sai ya yi yana ta addu'a ana cewa amin shi kenan da aka gano ya gama sallar sai ya sallama sai na tashi ne sai ka sai a asirama kun za wani abin da sai a ina ne mutum ya san irin wani sallan da kai za a yi a masallaci cikin rufe masallaci a وضع بين الحرف وقال لما قال لما ذاك قال لما وعن جنتي وعن كرم شعبي كرم شعبي sai fara rudewa na sha'a abin da nake so da kai jama'a na shi abin nan in zai zo zai fito sallar la'asa ya ɗauko littattafan da a ciki ya ga wani kuma dan Allah na ce duk wanda ya yi sallah a wannan ya aza ce dan Allah ya zo da aza saboda ya tafi da biyu ne sannan ya haka nake kun na ce kun san ai a unguwarku ba haka ake tun da unguwarku ba a yin haka kun ga wani limami ya yi kowane ya fi shi ku yi ba a kan zo shi ba shi kenan da aka yi sallar da asar musallaci ba ke shi kaka ta mutane suna zo ruka ne har da ma wayan da ba su san da musallacin ba aka ba ba su labari suka zo suka taru kawai ya dauko mun gudun a ranar takadduwa dukkan marami ya dauko hadisin kunutun nawazi to na ce ya karanta hadisin ma kasa karanta ya ce ga hadisi na ce ka karanta ka fasa mutane ka fasa abin da kai ka fito musu da shi a cikin wannan sai fara sami ka hadisin lafazin hadisin ma kasa karanta shi kalma zai fata wasali zai fata haka sai na karfe abin ne littafi a ƙarshe a hannunsa na karanta hadisi na fassara a mutane na ce yanzu a wannan hadisin da karanta na fassara kun ji kun ga abin da ya aikata suka ce a bin bin yau da ya ga ba na ce hadisin fa yana nuna yana nuna idan wasu fitincinu yaƙe-yaƙe yana yana faruwa a gari shi ne kowanne sallah in aka za a yi kunuci kuma kunucin karatun sallan za a yi yadda ake yi aka zo kunuci saboda mutane su san da ana yin addu'a suna cewa a yi shi ne za a bayyana addu'o'i za a bayyana addu'o'i mutane a yi addu'a a lokacin da fitilar ta wuce musulmi suka wuce shi ta wuce a daina ana cewa kunutun nawazi na siyasa saboda haka nake wace fitina ce ta faru wace musiba ce ta faru in kuma ya faru din a wannan hadisi bayan kunutun nawazi ya nuna ya bayyana kan an biya kan suka yi koren liman aka kore su irin dama irin masallatan nan ne irin na kwata da galibi irin wani abubuwa masallatan kwata ake yadda ake da karancin magani da ake nesa da magani sau yara ne kanana kanana ba da tsayin kai a cikin kai su ne suke nuna wani abubuwa to so tarihin wannan yana faruwa duba dai wannan hadisi ne ma sha'an ma sha'an ma sha'an na fi hallu min al-umra wa lam wa lam tahilla anta kika ta tambayi Musa Allah sallallahu alaihi wasallam a sai ba ya ga mata da dalili an imran bin husayn radiyallahu anhu qala أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه أمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسق آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات ولهما بمعناه لدى إمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال يشي أنزلت آية المتعة في كتاب الله يشي آية تتمت في أحجي أن توقت إتاءة في كتاب الله فمن فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الحديث ففعلناها متي تمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد من قال صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها wata aya a Qur'ani ba ta sauko na haramta ta ba walam yanha anha shi kuma manzo bai hana tamattu'in ba hatta ma ta har har har ya rasu fa qala rajulun bi ra'yi sai wani mutum ya fada da ra'ayinsa ma sha ya fadi abin da ya so da ra'ayinsa qala al-bukhari imam al-bukhari yace yuqalu ana cewa mai fada da ra'ayinsa إنه عمر عمر بن الخطاب أنا شيء واشيء ذا زي زو بيان با عمر بن الخطاب بني كما يدا رواية زي زو أبن لي وعثمان بن طلحة لي كو معاوية بن أبي سفيان cikin su biyu wasu kuma suka ce umar bin khattab ne usman bin affan ne shi ne ya faɗi wannan abin da suka faɗa ɗin kuma shi ne kun san mutu'a ɗin ana yin sa ne dab da abin nan tamattu idin ana yin sa a haɗe da aikin hajji idan kai umara dab da aikin hajji sai ka yi tahallul ka saukar da irami ka yau tarwiya sai ka ɗauki irami ka tafi aikin hajji to sai mutanen makka da sauran nahiyoyi sai suka daina zuwa umara saboda sauwaka wa kansu kana ji idan ka ga malami aiko kuma wani da hana abin da karara kai a kana da hadisi da yake a yi ko aya to akwai magajirin ijtihadi kawai mutanen tsawon mutanen makka duk nahiyoyi suka daina zuwa umara in ba a lokacin ashkurul hajji ba saboda menene a ga lokacin da suka rika aka haɗa umaran da hajji duka kai kuma a irin yanayin zamanin su tafiyan kafa ko a kan rakuri ko a kan doki ko alfadari ne a ce a ce ka zo kuma saboda umara ka ɗai ko ka zo ka koma a wahalar nan kilomita ɗari hudu da wani abu tsakanin makka da madina a ce za ka zo a taguwa ko za ka zo a alfadari ko za ka zo a ƙafa ka zo ka yi umara ka koma sai aka daina zuwa umara kawai sai ashhurul hajji ya zo ka zo ka yi tamattu'i farko ka yi umara ka yi tahalluli sannan da yau mai tarbiya ka ɗauki iranin ka kai aiki hajji ka ciki shi kenan sai dakin kaban ya zama to ba mutane ko ba masu tawafi alhali qur'ani ya yi magana cewa للطائفين والعاكفين والركع السجود وللطائفين والقائمين والركع السجود wannan sinfin mutane daban-daban dinnan ana son a gan su koyaushe a zuwa ka'aba wani yana tsawafi wani yana zauna kawai mafi ce wuce karatu ka'aba wani za ka gan shi a sujjada wani za ka gan shi a rufu gani sha'awa kawai ana ibada kasha-kasha to sai umar bin khattab a kaunin bukari da yake shi ya bada wannan fatawa ko usman bin affan shi kenan sai ya hana tamattunin da ake ashkuru da haji ya ce a sauran watanni ku je ku umara a sauran watanni so kuke musa'idina wa ta'imina musa'idina wa asifina wa rukai sujudin nan da qur'ani ya faɗa ya zama to babu to kaga idan wanda ya bada wannan fatawa kai tsaye ba za a zuwa ce mishi ya faɗi ra'ayinsa ko ya kaucewa ko karantarwar manzo manzo ya ce a yi shi ya ce kar a yi ka san mutane su ta jita da ƙananan musamman jahilai ka ji tsoron jahilai ka gane za ka ba da fatawa sai a sauya a sauya wa kamar kwanan nan aka yi misalin fatawa wai professor ibrahim makari ya ce wai mace za ta iya yin zina saboda ta ci abinci alhaji ya gina fasawar akan a irtikabu a saffin dararai kuma ba shi ne ya taba ba da wannan fasawar ba a muktasar ma akwai magana duk da alimamu zargi a sharrin kabir ya ba a ba amma maganan akwai to me ina laifin mutumin da akwai magana ya faɗi magana saboda haka ya kamata in za a kushe shi a dawo kan asalin ko inda shi ya samo magana ko wanda ya yi maganan asali a zo a kushe shi na to harka harka harka da jahilai abin yake tafiya kawai misali to saboda haka kun ga magana ne sakai magana ne sakai akwai abubuwa da yawa wanda shari'a ya ce a yi wasu dalilai zai sa a hana a mazuri an yi wannan amma gari lokacin sarakuna murabituna ne ko kuma muwahiduna ne ɗaya daga cikinsu wani sarki kawai da ramadan ya je ya kusanci wata koyon gasa shi kenan wani malami ya bashi fatawa ya ce mishi ai sarakuna idan ba in ba kafara suka yi da azumi ba kafaran su ba a karba da ciyarwa ba a karba da cancar sarakuna sai sauran malaman malikiya suka yi shi ca suka ce masa su ai a malikiyan ma imamu mali ya fi son ciyarwa ma eh sai ce a sarkin da wasu budu su za ku sa kullum ma a wata ramadan ya kira wata kuyan gasa da yake ba ku ko kullum ma a wata ramadan ya kira ku yin dakta ya tafi da ita ya yantar da wani bawa ko ga bayan jirgi kin da ya kuma sai ba ku da hankali kaga abin da akwai din ya kawa saboda ne ne saboda yanayin fatawa shi yasa layin fatawa da bai layin asali ne to saboda haka za ta koma shuru shuru na shi da mu yi ba akan wannan wannan shine za mu tsaya a nan lokaci ya tsoro a ko da bai insha Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum